نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد واتقوا الله عباد الله واشكروا ربكم على استكمال شهر رمضان بالصيام والقيام واسألوه القبول والعفو عن التقصير وواصلوا بقية دهركم بالأعمال الصالحة كان السلف الصالح يجتهدون في إتمام العمل وإكماله وإتقانه ثم يهتمون بعد ذلك بقبوله ويخافون من رده قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قال علي, علي رضي الله عنه كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم بالعمل ألم تسمعوا ألم تسمعوا الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين لذا كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم إخوة الإيمان إنه لا يخفى على أحد ما ميز الله سبحانه شهر رمضان من خصائص الخير وأسباب التقوى أنه شهر الصبر وحبس النفس عن الشهوات والله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وهو شهر الجود من الباري سبحانه على عباده بالمغفرة والرحمة والعتق من النيران والجود من العباد بعضهم على بعض بالموافاة والهدايا والعطاء والصدقات وهو شهر التراحم بين العباد والتعاطف وتنوع الخيرات وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس رواه الطبراني فحري بشهر هذا حاله أن يشكر العباد مولاهم على ما أنعم به عليهم وتوفيقهم لصيامه وقيامه وإعانتهم على ذلك ومغفرته لهم به وعتقهم من النيران خصوصا عند إكمال العدة كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون والعباد يذكرون ربهم ويشكروه على هداية العلم والعمل وإرادة التيسير بهم وعدم إرادة العسر وإكمال العدة وتوفيقهم للعمل الصالح قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘ya'yan uwa masu albarka a wannan yini ta juma'a yau muna 23 ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na da shekara 1444 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan hudu shekara ta 2023 a gidan miladiya wannan khutuba za ta yi tsokaci ne akan karkara kwanakin ramadan la'akari da cewa an kwararo tafiya mai yawa kwanaki sun shuɗe zamani ya tafi lokuta da awoyi sun shuɗe a cikin wannan wata ne albarka abin da ya rage mana a cikinsa kaɗan ne mai yiwuwa ma rana ita yau bakinmu a buɗe muna shagulgula na sallah Allah maɗaukin sarki ya sa muna yi a sa'a da haka ya jama'a babu makawa mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya sanya muka zo ƙarshe-ƙarshen kwanakin watan Ramadan. Allah ya ba mu iko mun yi azumi, ya ba mu iko mun yi ƙiyamun laili, mun gabatar da aikace-aikace na ibada da yawa, to muna da buƙatar mu gode ma Allah akan wannan ni'ima, domin ba kowane mutum ya samu wannan ni'imar ba. Kana iya ganin lokacin da kake tashi don ƙiyamun laili, shi kuma auna a lokacin nan yana riƙe da makami. da zo ake bani bayani cewa cikin waɗanda suke fisowa ta hajjud a nan masallacin malam abu jalil an yanki wani cikin daren da ya gabata yayin da shi wannan yake neman ya kusanci Allah ya samu daraja da ɗaukaka a wurin Allah shi kuma a yayin nan wancan ya fito da makami yana neman wanda zai mu kwaci yana neman wanda zai mu fashi yana neman wanda zai razana ya kirgita ya kwace mishi dukiya to kaga idan Allah subhanahu wata'ala ya dora ka akan turba na daidai har ka samu kana azumi ka kuma samu kana qiyamul layl kana gabatar da waɗansu aikace aikace na alkhairi to abin ka gode ma Allah subhanahu wata'ala ne sai ya ƙara maka domin ya ce la in shakartum la azidannakum in kuka gode ma ni'ima karama sai a maida ita babba idan kuka gode ma barban ni'ima sai a yawaita ni'imomin a kanku don haka mu gode ma Allah subhanahu wata'ala akan wannan baiwa da ya mana tare da wannan kuma sai mu ƙara da roƙon Allah Allah subhanahu wata'ala ya karbi abin da muka gabata domin ba lalai bane abin da ka gabatar na alkhairi kuma Allah ya karba akwai kurakurai na iya shigowa aikace aikacen alkhairi idan Allah ya fusata da su sai ya karban aikin alkhairi akwai yiwuwan a ce ka yi ba ka yi yadda aka ce ba to kaga idan ba a karɓa ba ba a zalunce ka ba akwai yiwuwan an ce ka bari sai ba ka bari duka ba shi ma in aka ƙi karɓa daga gare ka ba a zalunce ka ba da haka sai ka ɗora kana aikin alkhairi kuma kana marere cewa kana roƙon Allah Allah ya karɓa abin da ka gabatar na alkhairi sannan kuma mu roƙi Allah afuwa akan abin da muka ci baya abubuwan da muka taƙaita akwai ababe da yawa da ya kamata a ce mun yi amma saboda raunin imani da raunin gangan jiki da zunubai da suka yi mana tabaibayi suka nauye bayan mu ya sanya mun kasa yin waɗannan aikace aikace na alkhairi to su ma sai mu roki Allah subhanahu wata'ala yi mana afuwa da gafara da kuma jin kai sannan sai mu zabura duk abubuwan da muka aikata na alkhairi a cikin watan Ramadan to mu ci gaba da aikace-aikacen nan na alkhairi cikin abin da ya saura daga rayuwarmu magabata sun kasance sukan sa ƙoƙari ƙwarai da gaske wurin yin aiki da cika aikin da kyautata aikin amma idan sun gama sai su mai da hankali akan roƙon Allah ya karɓa da tsoron kada Allah ya ƙi karɓan wannan aiki nasu har aka samu wani asali daga sayyidina Ali bin Abi Talib رضي الله تعالى عنه يكي شوى كونوا لقبول الأمل أشد اهتماما منكم بالعمل يكي كميد هنكلي متقى يد ذا أيقروق ألا يكرب أيكمكم كسا همة أكن ونن سمد يد كسي سا همة أكن ين أيكم da haka idan ka rika ba da awa ɗaya ko biyu kana roƙon ko kana kana yin ibada to ka ba da awa uku zuwa hudu ne kana roƙon Allah subhanahu wataala kuma ya karɓi wannan ibada da haka duk lokacin da ka kofa goshinka a ƙasa kana sallah ka riƙa roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta aikinka da karɓa duk lokacin da kake azumi ka riƙa roƙon Allah ya karɓa daga gare ka duk lokacin da ka miƙa sadaka ka roƙi Allah subhanahu wataala ya karɓa daga gare ka haske ne Allah madaukakin sarki yake faɗi a wata aya والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون شيخ سيدنا علي yana faɗin ne cewa ba ku ji faɗin Allah subhanahu wata'ala ba inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin cewa ai shi Allah yana karɓan aiki ne daga masu tsoron Allah da haka duk iya yadda aiki yayi yawa to Allah baya karɓa sai in mai aikin ya zama mai tsoron Allah to ita kuma wancan aya nana Aisha ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakikanin fassaranta Allah ya ce wallazina yu'tuna ma atau waɗanda suna bada abin da suke badawa wa qulubuhum wajila amma zukatansu na cike da tsoro annahum ila rabbihim raji'un cewa sun san za su koma ga Allah sai nana Aisha take tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wannan ana nufin masu zunubi kenan masu sabo suna yin saƙo kuma suna jin tsoron cewa za su koma ga Allah sai manzon Allah ce ya ki Aisha ba abinda Allah ke nufi kenan ba yana nufin waɗanda suke yin sallah nagartacce suna yin azumi nagartacce suna yin ibadu ba tare da sun tauye ba amma kuma zukatansu na tsorata kada Allah subhanahu wata'ala ya ki karɓan wannan aikin shine ma'anan wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un wannan ya sanya magabatanmu na ƙwarai sun kasance sukan ta roƙon Allah watanni shida Allah ka kai mu watan Ramadan idan Allah ya kai su watan Ramadan sukan samu watanni shida kuma a bayan Ramadan suna roƙon Allah ya karbi ibada da ɗa'a da kusantar da suka yi ma Allah a cikin watan Ramadana da haka ya ƴan uwa mu sani cewa fa irin darajojin watan Ramadan da abin da Allah ya keɓe watan Ramadana na alkhairai da dalilai na gafara suna da yawa. Allah subhanahu wata'ala ya sanya watan azumi ya zama watan haƙuri, wata ne da mutum ke kama kansa daga sha'awoyi na buƙatuwan kansa. To shi ko duk wanda ya ɗauki haƙuri ya kama kansa daga sha'awoyinsa, to abin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi akan masu haƙuri ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah yana saka mu masu haƙuri ladansu yana cika musu ba tare da ƙididdigewa ba da haka an tayo musu lada kawai Allah subhanahu wata'ala yake yi ba batun yanzu lada goma lada ɗari bakwai lada kaza ba a badin al'amarin haƙuri da azumi shi Allah subhanahu wata'ala yakan ta an tayo lada ne ba tare da ƙididdigewa ba wata ramadan wata ne wanda Allah ya fifita shi wata na baiwa baiwan Allah subhanahu wata'ala ga bayinsa ta hanyar ya gafarta musu, ya musu rahama, ya ‘yantar da su daga wuta, wata ne na baiwa bayi ya soya su, yadda za su rika sadar da ‘yan uwansu a cikin dukiyoyinsu, suna ma junansu kyaututtuka, suna ma junansu sadakoki, suna masu neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala. Wata ne wanda Allah ya sanya tausayi tsakankanin bayi ya yawaita, tausayi da rahama da jin ƙai ya yawaita a cikin tsakankanin bayi wata ne wanda Allah ya nau'anta nau'o'i daban-daban daban na hanyoyin alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa khairun nasi anfa'uhum linnas mafi alkhairin mutane shine wanda ya fi amfanin mutane kowa gwargwadon abin da Allah ya hore masa wani Allah ya hore masa ilimi yana amfanin al'umma da iliminsa wani Allah ya hore masa dukiya yana amfanin al'umma da dukiyarsa wani Allah ya hore masa wayau yana amfanin al'umma da wayansa kowa dai da irin baiwan da Allah ya yi masa to idan kana amfanin al'umma to ka shiga cikin mafi alkhairi kenan a cikin al'umma gabaki daya sai kowa ya ga irin baiwan da Allah ya masa da irin kofan da zai kama yadda zai rika taimakon al'umma domin ya samu alkhairi amma idan mutum ya zama wawa ba shi da wani alkhairin da yake toshe ma al'umman musulmi to kaga wannan mutum ya fada cikin wani tasko da bala'i wanda rashin shi ma ya fi amfani fiye da samun shi a cikin al'umma to kenan duk watan da ya zama wannan shine yanayinsa to ya cancanci bayi su gode ma mahalicinsu Allah a kansa akan baiwa da ni'ima da ya musu ya kuma yi musu gamdakatar suka iya azumtansa suka miƙe a cikinsa suka yi ƙiyamun laili kuma Allah ya taimake su akan haka lalle ya dace su gode ma Allah akan irin nufatan gafara da ya musu da nufatan ‘yantar da su daga wuta da ya musu musamman su ƙara gode ma Allah lokacin da ake ƙarƙara kwanakin waɗannan wannan wata a cikin waɗannan kwanaki masu albarka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa yuridu Allahu bikum al-yusra da Allah ya bayani akan azumi sai ce Allah fa yana nufin ku da sauki wala yuridu bikum al-usra Allah ba yana nufin ya tsananta muku bane walitukmilu al-idda Allah ya shar'anta muku azumi ne domin ku cika kwanakin azumin walitukabbiru Allah ala ma hadakum kuma kuma gode ma Allah ku kabbar bari akan irin shari'ar da Allah ya muku wala allakum tashkurun idan kun yi haka to kun gode ma Allah malamai suka ce abin da ake nufi bayi za su ambaci Allah su takabbar bari da sauran dangogin dangogin ambatan Allah suna masu godiya ga Allah akan shiriya na ilimi da shiriya na aiki dacewa ne daga Allah ya ilmantar da kai abu kaza alkhairi ne sannan dacewa ne daga Allah kuma Allah ya baka iko kai aiki da alkhairi da haka ni'imomi ne guda biyu ni'ima ta farko ka sami ilimin ni'ima ta biyu ka samu aiki da ilimin shine ma'anan ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryatar da mu shiriya ita ce ka samu dacewa ka gane gaskiya kuma Allah ya baka iko kai aiki da gaskiya sabanin tada da ɗabi'an yahudu da kirista yahudu sun san gaskiya amma sun ci aiki da shi kirista sun yi aiki da gaskiya amma akan bid'a da jahilci duk cikansu Allah madaukakin sarki ya nuna su tabaku ne hasararru waɗancan Allah ya yi fushi da su waɗannan kuma batattu ne to kai musulmi idan Allah ya maka muwafaka ka sami ilimi mai amfani ka kuma yi aiki da wannan ilimi to lalle lalle ka gode ma Allah subhanahu wata'ala sannan zaka gode ma Allah da ya zamto Allah mahaliccinmu yana nufin mu da sauki ne da ɗai Allah subhanahu wata'ala baya nufin tsanani gare mu sannan kuma ka gode ma Allah da ya tsawaita rayuwanka ka faro daga ɗaya biyu uku har yau gashi kana ashirin da wani abu ga wanda Allah ya tsawaita rayuwar shi ma ya kai war haka ba a sati ne zuwa to kila yana cikin shagulgulan sallah ko kuma yana cika azumi na talatin to wannan abin a gode ma Allah subhanahu wata'ala ne akan wannan wanda kaga abubuwan da azumi suka tattara na alkhairai da albarkatu wato babu ya ka azumi in ka kalli watanni ga baki daya mun yi kudu ba a baya yadda muka nuna irin tasirin azumi wurin takuna kai komo takura kai komo da walwalan shi a cikin gangan jikin mutum ni ko ban ga maki abokin gaba kaman iblis ba wanda shine ya kwatun kwatun ya fitar da iyayenmu daga gidan aljanna gidan ni'ima gidan walwala gidan nishadi sai da ya tabbatar da ya kore su daga gidan aljanna baya ga tsaraita su da yayi suna cikin tufafi amma sai da ya musu kutun gwila suka koma cikin tsaraici aka sako da su saman duniya kuma ya lashi takobin cewa zuri'ansu gabaki ɗaya sai na tabbatar da na gansu a wutan jahannama to babu wani maki kaman wannan to duk abin da zai taimake mu mu yaƙi da wannan babban makiyin to wannan ba ƙanƙanin ni'ima bane na Allah subhanahu wata'ala kuma duk abin da zai taimake mu da'a ga Allah ce mana sauki to wannan ba kankanin ni'ima bane wanda a gode ma Allah subhanahu wataala a ciki duk abin da zai taimaka mana gangan jikin mu ya samu lafiya to ba kankanin ni'imar Allah bane wanda ya kamata ai godiya a ciki duk yanayin da zai bada dama a karɓi addu'o'in mu Allah ya saurare mu ya biya buƙatuwan mu to wannan yanayi fa abin a gode ma Allah a ciki ne sannan kuma yanayin duk da zai zo da zamanin da zai zo akwai dare wanda ya fi watanni dubu shekara tamanin da uku kenan da kusan watanni hudu to wannan abin a goda ma Allah subhanahu wata'ala a ciki ne duk yanayi da zamani da zai zo wanda a ce a ciki ne aka saukar da alqur'ani mai girma duk alkhairan duniya da na lahira ya tabbata akan alqur'ani to wannan abin a gode ma Allah subhanahu wata'ala ne a ciki shi irin godiyar da za yi ma Allah subhanahu wata'ala shine irin abin da Allah ya shar'anta mana a ƙarshen wannan wata na zakkan da kai wanda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta shi akan kowane babba da yaro ya wajabta shi akan kowane ɗa da bawa ya wajabta shi akan kowace kowane namiji da mace kamar yadda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito ya wajaba akan kowane musulmi kuma ya fitar ga karan kansa da duk wani wanda ciyar da shi ke karkashin ka to ya wajaba ka fitar mishi da wannan zakka shi ko wannan zakka na fidda kai wato kakan fitar ne daga lokacin da ka samu raran abincin da zaka ci a wannan yinin idan kana cin shinkafa mudu ɗaya sai a wannan yinin ya zama kana da mudu uku to kaga wannan mudu guda biyun zaka fitar da su ne a matsayin zakkan da kai da kai da matarka da kila ɗanka guda ɗaya ko guda biyu sannan mu sani cewa fa zakkan da kai ɗin nan ana fitar da shi ne daga mafi rinjayen abincin mutanen gari ina faɗi duk shekara cewa ni yanzu ban ɗauka masara ita ce mafi rinjayen abincin mutanen gari ba shinkafa ita ce mafi rinjayen abincin mutanen gari da ita da taliya wanda ko ina ka je zaka ga ana cin ta kuma duk wanda ka bashi ita ka sauƙaƙa masa mutum yana iya dafa shinkafa kadai ya barbaɗa man gyaɗa ya barbaɗa yaji da gishiri ya ta afawa wani lokaci ma ko da babu man gyaɗan yana iya afa shinkafan in ya dan barbaɗa gishiri amma wanda ka bashi masara baka bashi abincin da zai ci ya ji daɗi ba don yana da buƙatu sai an yi mishi niƙa sai ya nemi mahaɗi wanda zai nemo mahaɗi na miya da makamantansu duk da kasancewa in mutum ya bada masaran ba za a ce bai yi ba amma ni a fahimta ta kada ba waye ma Allah ruwa matukar dai Allah subhanahu wata'ala ya yalwata maka to kai ma ka yalwata ma bayin Allah mafi rinjayen abincinmu shine shinkafa da taliya da haka ka bada shinkafa rabin abin da za ka bada na masara ko ka bada taliya guda biyu wanda yake zai zama kamar rabin abin da za ka bada kenan na masara idan ka bada kowane mutum ɗaya aka bada taliya guda biyu in Allah ya soya da wannan sadaka ta ta yi kuma ta zama karɓaɓɓiya a wurin Allah shinkafa ko maimakon a ce sai ka bada mudu ɗaya cikakke to ko da in bai gama cika mudun ba insha Allah ta'ala ya isar mu mutum ɗaya to haka nan ya kamata a fitar kuma waɗanda za a ba su ne dai waɗanda yake fakirai da miskinai talakawa da ba su da shi da wanda suke da shi ɗan ƙanƙani shi ma idan an ba shi ya tara da yawa ya samu sama da buƙatuwan wannan ranar to shi ma ya waje ba a lokacin ne shi ma ya fitar da wannan zakkan da kai ɗin cikin hikimomin shar'anta zakkan da kai shine a kyautata ma talakawa a sa talakawa su daina roƙo da bara a waɗannan kwanaki na idi sannan talakawa su ainihin kafaɗa da kafaɗa da masu samu wurin farin ciki da walwala su ci su ƙoshi sannan kuma yin zakan da kai yana tsarkake mai azumi daga irin kurakurai da na ƙasu da ya samu a cikin azuminsa da irin kalmomi da ya riƙa yi wanda Allah subhanahu wata'ala bai yarda da su ba sannan cikin hikimomin shar'anta zakan da kai a nuna godiya ga Allah cewa Allah ka ba mu iko mun cika watan Ramadana mun yi ƙiyamun laili a ciki to ya Allah mun gode maka mu kuma godiyan da zamu yi shine mu fito da dukiyarmu mu ƙara yawaita sadaka a cikin waɗannan kwanaki kamar da hadisin sayyidina Abdullahi dan Abbas ya tabbata sannan lokacin da ake fitar da zakkan da kai lokaci ne tun ranar 28 ga watan Ramadan zuwa 29 duk wanda ya fitar a waɗannan kwanaki guda biyu to ya halatta amma yaushe ne ya zama wajibi shine daga lokacin da aka wayi gari safiyar ranar sallah to a wannan lokaci ya wajaba kowane musulmi ya fitar da zakarsa na fiddakai kamar yadda hadisin al-Imam Muslim ya zo hadisin al-Imam Muslim daga babban sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama Abdullah dan Umar sannan mu sani cewa fa baya halatta ka jinkirta zakkan fiddakai har ya zuwa lokacin da za a gama sallan Idi idan kai haka ka saba ma shari'an Annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma yana nan wajibi akan ka sai ka bada amma kuma Allah bai karbe ta a matsayin zakkan da kai ba bai fitar da kanka ba sai dai Allah zai iya zai karbe ta a matsayin sadaka daga cikin sadakoki haka nan kuma malamai sun yi bayanin cewa baya halasta ka ce bari in bada kuɗi kawai wani turo min account ɗinka in turo maka kuɗin zakkan da kai na ni da iyalaina malamai suka ce baya halasta abinci zaka siya ka aika ma mutum saboda akwai maƙetatan maza in ka ba shi dubu biyar ka ce na zakan fidda kanka da kai da matanka da 'ya'yanka wani sai ya kimshi ya ce ma matan shi wallahi ba shi da kofisi haka nan za a yi sallan cikin wahala da wato kakani kai cikin irin godiyan da zamu yi ma Allah subhanahu wata'ala shine shar'anta wato ambatan Allah wanda Allah subhanahu wata'ala yayi tun daga lokacin da rana ta fada aka ce an ga wata to daga lokacin nan za a ci gaba da kabbar bari Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ko dai dangogi daga cikin dangogin kabbar bari ko kuma ambatan Allah subhanahu wa ta'ala tun daga lokacin da aka ce an ga wata za a ci gaba da kabbar bari ko kuma daga lokacin da aka ce rana ta fada idan an cika azumi talatin to za a yi ta wannan kabarbarin da ambatan Allah daga nan har a gama sallan idi nan mu sani ya ƴan uwa cewa wato maza da mata da ƙananan yara kowa zai fita sallan idi yana mai nuna godiya ga Allah subhanahu wata'ala yana yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala sai dai a fahimta ta wallahu ta'ala a'lam yana da kyau a samu kowane yanki a samu waɗanda za su yi gadi a yankin ba lalai sai sun fita sallan idi ba saboda irin ta'addancin al'umman mu a yau a fahimci cewa duk gaba ɗaya anguwa an ɗaɗi to a lokacin nan 'yan ta'adda suna iya amfani da wannan daman su faffasa gidajen mutane su shiga gidajen mutane su musu ɗauke-ɗauke da rashin mutunci da rashin gaskiya to babu laifi a samar da masu tsaro masu gadi su ta kewayawa anguwa duk wanda aka gan shi kowane musulmi na tafiya idi shi kuma yana zauna anguwa to a tuhumce shi a ƙalubalance shi a ji abin da ya hana shi fita ibadan Allah subhanahu wata'ala ya shantake wanda ko mata da ƙananan yara shari'ar musulunci ta shar'anta su fita su tafi sallan idi to sannan shi karan kanshi wato ita karan kanta sallan idin na daga cikin irin godiyar da muke ma Allah subhanahu wata'ala a fita sallan idi cikin kaskantar da kai ga Allah ana ambatan Allah kuma yana daga cikin sunna shine a ci wani abu musamman da dine kuma a ci wuturi kafin a fita sallan idi na idin wannan sallah na azumi kamar yadda al-Imam Ahmad da al-Imam Bukhari suka ruwaito sannan sunna ce ga maza su caba kwalliya su sanya kaya masu kyau su fito suna ainihin ƙara godiya ga Allah ita ko mace babu laifi in ta caba kwalliya amma za ta lullube shi da sutura ta addinin musulunci shine hijabi za ta lullube ainihin kwalliyanta da irin zabba da abun wuya da abin hannu da ta sa da irin kunshin da ta yi don miji da ya gani to duka za ta lullube shi da hijabinta tun daga sama har ƙasa wannan yana daga cikin abin da ya kamata mata su kula mata su tsoraci Allah su daina fita cikin ƙawa cikin turare su fito ga sunan suna fito da kowace irin ƙawa nasu da kowane irin makami da Allah ya ba su a cikin gangan jikinsu suna fitinan kansu suna fitinan wasu to wannan yana daga cikin miyagun kurakurai kuma manya-manyan kurakurai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abinda muka gabatar na ibada a watan Ramadana Allah ka karɓa ya Allah muna roƙonka abinda ya rage mana na kwanakin watan Ramadan Allah ka sanya shine mafi alkhairin kwanakin mu a duniya ya Allah subhanahu wata'ala ka azurta mu da kyawawan ayyuka ya Allah ka karɓa daga gare mu ya Allah duk abin da ya dame mu ya Allah muna tawassuli da azumi muna tawakkali da qiyamul layli da karatun alqur'ani mai girma Allah ka yaye mana dukkan abin da ya dame mu a ɗaiɗaikun mu da garuruwan mu a ƙasan mu gabaki ɗaya Allah ka yaye mana dukkan damuwa ya Allah ka raba mu da talauci ya Allah ka raba mu da yunwa ya Allah ka raba mu da matsalan tsaro ya Allah subhanahu wata'ala ka ɗaukake mana fitintunu Allah ka saukar mana da aminci ya Allah muna roƙonka cikin falalanka da rahamanka shugabanninmu da muka zaɓo to ya Allah kai musu jagora Allah ka kama hannayensu zuwa ga daidai Allah ka hana su zalunci Allah ka azurta su adalci Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya su rahama da tausayi ga bayinka ya Allah ka sanya shugabancinsu ya zama mabuɗi daga cikin mabuɗan aljanna gare mu ya Allah ka sanya jagorancinsu ya zama mabuɗi na jin daɗi da walwala da samun rahama a cikin wannan rayuwa tamu ya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka datar da mu duniya da lahira magabatan mu da suka gabata Allah ka gafarta musu ya Allah iyayen mu Allah ka ɗaukaka darajojin su a cikin gidan aljanna ya Allah ka yafi kurakuran su ka gafarta laifuffukan su ya Allah idan mutuwan mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani Allah ka rafa mana asirin mu duniya da lahira ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين